وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى فإنها وصية الأولين والآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا عباد الله إن مما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنه سيبتلينا وسيختبرنا في حياتنا لأن الحياة مدارها الابتلاء يقول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال تعالى لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وأخبرنا سبحانه وتعالى من أنواع هذه الابتلاء وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى سيد سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من حياته وقد وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى النبيين والمرسلين الذين جاءوا من قبله هذه سنة الله سبحانه وتعالى فالمؤمن في حياته لا بد من الابتلاء وهذا الابتلاء يبتلي الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده ومن يحب قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقد أخبرنا الله وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث إلى رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فقالوا يا رسول الله فماذا تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول العلماء أي لا ينصلح أهل الجماعة إلا بوجود إمام وحاكم يقيم لهم أمر دينهم ودنياهم وقد أحاطت الشريعة الإسلامية هذا المنصب بالعناية لأن لأن اختلاله باختلاف لأمر الجماعة ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بطاعة ولاة أمورها في المعروف وعدم الخروج عليهم وفي هذا الحديث أيضا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنه سيكون أثره وأمور تنكرونها يعني سيأتي أمراء يفضلون عليكم غيركم ويأخذون من أموال التي حقها أن تكون مشتركة للجميع وسيكون منهم أمور تنكرونها في الدين فسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يفعلون إذا حدث ذلك فأمرهم ما يجب عليهم تجاه أمرائهم من إخراج الحق الواجب في المال والخروج للجهاد وسائر ما يجب عن المسلم من طاعة إمامه ثم ثم يعوضهم خيرا مما فاتهم وأن وأن وأن يكلوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى عباد الله وفي هذا الحديث الحث على السمع والطاعة وكان المتولي وإن كان المتولي ظالما غسوقا فيعطي حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب يا أخوة المسلمين يا أخوة من إيمان صورهم ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu kiyaye dokokin sa a kowane hali don wannan ita ce wasiya ta mutanen farko da mutanen ƙarshe Allah madaukaki yana cewa hakika mun yi wasiya ga waɗanda suka zo gabanin ku da kuma ku cewa ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin sa bayan ka ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki da ya halicci bayansa a duniya ya halicce su ne akan tsari irin da jarrabawa babu wani bawa daga cikin bayan Allah wanda zai rayu salin alin babu wata jarrabawa da za ta girgiza imaninsa wata za ta girgiza yanayinsa ba don komai ba sai don Allah ta'ala ya tantance tsakanin mu'minai masu imani cewa shin da gaske ne imaninsu na gaskiya ne ko ko imaninsu imani ne dan gogi Allah maɗaukakin sarki da kansa a cikin littafinsa mai tsarki yana cewa hakika za mu jarrabe ku da alheri da kuma sharri a matsayin fitina a matsayin jarrabawa gare mu za ku komo a ranar alkiyama Allah madaukakin sarki ya jarrabe shugaban manzanni da annabawa baki daya shugaban halittu baki daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suratul baqara ta ba wannan labari tana cewa da mu yanzu kuna tsammanin kawai ku shiga aljanna alhali irin abin da ya sami waɗanda suka zo gabanin ku bai ku ba sun sami tsanani na yaƙi da talauci da cuta iri-iri an girgiza su bakwai girgizawa har sai da shi kansa manzon Allah da mabiyan da suka dinga cewa wai yaushe ne nasarar Allah za ta zo ne Allah ya ji saurara ala inna nasarullahi qarib ku saurara lalle nasarin Allah mutunci ya shi ya ku bayin Allah ku sani cewa Allah da kansa ya gina wannan rayuwar ta ma kan jarrabawa ce wanda da fahimci wannan ba to ya riga ya zama ne kafashin tunani duk wanda zai tsammani zai rayu a duniya kullum ya dinga gani irin abin da yake so ya ji ko ya samu ko ya ci ko ya sha ko yanayin da yake gudana a duniya ya zama kawai mutum yana son ya ga yadda yake so ne to wannan ya tatar babban aiki domin duniyar nan Allah ta'ala ya gina ta kamar da zahiri kuma jarraba wannan ana yin ta ne don a tantance tsakanin wane ne mai imani na gaskiya waye ko mai imani dan gudu wannan dalilin ya sa malamai ke kira mutane cewa dole ne mu tsaya mu ci gaba da koyon ilimin addini ana karantar da mu saƙon Allah da saƙon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana shi idan muna fuskantar wannan muna sanin wannan to za mu dinga samun sauƙi yayin da nufin wata tafiya ta baro ko wata musiba ta zo ko wata jarrabawa ta auka maka za ka gane cewa ba kai kaɗai ba ne kuma ta jarrabawa jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mana wanda Allah ke son shi da alheri ne shi da shi amma wanda Allah baya kaunarsa Allah bai shi jarrabawa mai wahala sai a bashi mai sauƙi a bashi ci a bashi sha a bashi dukkanin abubuwan rayuwa kamar yadda muka rika su kai amma Allah ta'ala ya riga ya musu iyaka kuma ya bayyana mana cewa ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar sune da ba komai a lahira da jahannama wa harita ma sana'u fiha duk abin da suka aikata a duniya ya riga ya rubuje ya lalace wa batilu ma kanu ya'malun sannan abin da suka kasance suna aikatawa ba ta ce ne a wurin Allah wannan yin nuna mana cewa jama'a dole ne mu kiyaye wannan kai hatta mu'amala tsakanin mutum da mutum Allah ya bayar wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna mun sanya sashin ku ya zanto fitina ga sashi a tasbirun wai shin za ku iya yin hakuri kaga shi jarrabawar hakuri dole ne zai zo da wani abu mai wahala mai kunci mara daɗi kamar yadda wani mai hikima yake cewa shi haƙuri yana da ɗaci kamar yadda ka ji a sunansa sai dai abin da ke biyo bayansa ya fi zuma zaƙi lakin awaqibuhu ahla min al-asal to sai kai haƙuri kai da wannan a matsayin da musulmi Allah ta'ala a wasu ayoyin ma yin ga bayyana mana wani irin nau'i ne za a ɗauki da shi yanzu da ragar da ake a Najeriya ko abin da kike gwamnati ta yi ba ana kuka yunwa ba ne jama'a ina tambaya ba na kuka yunwa ba ne ba na kun talauci ba ne ba na kuka rashin tsaro ba ne rasa rayuka ba ne to dama Allah ya mana alƙawarin ba zai jarce mu da wannan ba ne ko ku a'a mun manta ne da alƙawarin da Allah ya mana in mun manta ne to ina tunatar da mu wannan Allah sai da ya rantsi yace wa la nabdu wannakum wallahi tabbas sai mun jarrabe ku bi shay'in min al-khawf da wani abu na tsoro wai ba shi tsoro wal ju'i da yunwa wal qasr min al-amwal da tawayan dukiya wal anfusi da rayuka wal thamarat ya tuwa da kayan noma Allah shi da sabirin wa badil as-sabirin kayin sha ga tuwa masu haƙuri الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فكان لله لو أن المصيبة تأوكو نشر سلة في المي نزالين شيء إن شبابة مسكين mutane nawa ne a cikin tsakanin da Allah ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurna fi musibatina wa arzuqna khairan minha da Allah mutane nawa ne a masallacin nan a fada mutum ɗaya ya ɗaga hannu ya ce lokacin da abin ya faru ya yaka saboda me mun manta da wahayin Allah mun manta da abin da Allah ya alƙawarta mana cewa sai da ya rantse cewa zai jarrabe mu amma wani abu za mu yi don samun sauƙi shine mai haƙuri wanda ya haƙuri ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah zai sami riba mai yawa ka duba sakamako guda uku إن تؤتي إنا لله وإنا إليه راجعون يأتي أولئك عليهم صلوات من ربهم سوريا سيدا فناتي لقوم أميون سنة لتنبل الخير ليوى اللادة لتنبل البركة من جنوة لا sannan akwai jin kai na Allah sannan Allah ya ce wa ulaika humul muhtadun waɗannan su ne shiryayyu za ka samu shiryar Allah sai na umar yana cewa madalla da kayan mangala guda biyu da kuma ɗori guda ɗaya kuma a tsakiya ƙari akan abin da Allah ya alƙawarta wa mu'mini masu haƙuri a cikin sun su ali imran karshe karshe Allah yana bai wa annabi Muhammad haƙuri amma haƙuri ne wanda yake mai zafi kuma kowa dole ya haƙuri ya jure wannan Allah ta'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa sai ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah ku sani kadai za a cikin yanku sakamakon abin da kuka aikata ne a ranar al-qiyama sai ce fa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz duk wanda aka nisanta shi gaba da shiga wuta aka shigar da shi aljanna to wannan ya rahuta yayi ne ya rahuta sai Allah ya ce wa man hayatud dunya ita rayuwar duniyar nan ba komai bace illa mata'ul ghurur fa ce wani dan jin daɗi ne bai ruɗin mutum na ɗan ƙanƙanin lokaci ko wannan idan ya rayu mutuwa ta zo masa ya fita da ta ɗaya iya ma kowa daban yadda kowa ya fi tare Allah shi kadai ba wani aboki ba abokan tarayya babu yan jam'iyya babu abokanai ba mata ba ɗa ba kowa wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowannen su da jiwa Allah shi kaɗai tilo a ranar alƙiyama ba wanda zai taimaka maka to bayan wannan sai Allah ya ƙara cewa annabi Muhammad la tubulawunna fi amwalikum wa anfusikum Allah ya ce wallahi sai mun jarrabe ku cikin dukiyoyin da muka ba ku wa anfusikum da ma rayukan ku da muka ba ku jikinka lafiyanka abin da zaka sa a cikinka abin da zaka tasarrufi da shi Allah yake wallahi sai mun jarrabe ku akan wannan sannan wala tasma'unna min alladhina utul kitab min qablikum wa min alladhina ashraku anan kathira za ku dinga jin kalmomi marasa daɗi na cutarwa iri-iri daga waɗanda aka bai wa littafi gabaninku da ma waɗanda suke arnani ba ma su da abin bauta ku za ku dinga jin cutarwa mai yawa in ji Allah ba fa kaɗan ba ba aran ƙariya ba anan kafira cutarwa mai yawa amma sai Allah ya ce wa in tasbiru amma idan kuka yi hakuri wa tattaqu ku kiyaye dokokin Allah bai wahala ke rago fa inna dhalika min azmi al-umur to wannan yana daga cikin manya manyan al'amura a wurin Allah kuma alƙawarin Allah yana tashi jama'a Allah da kansa yake baya saba mene alƙawari kafirai da suke jin tsoro a wurin yaƙi za a tinkare su Allah ya ce wa mu'minai وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إذا كوكاي حقوري kuka tsare dokokin Allah duk ma kirki da kutum kuyar da za a shirya ba zai iya cutar da ku komai ba amma an kaci a tsoron Allah to kayi laifi an kaci mutane ki gyara a kayi laifi suke cewa mu ne muka yi a ita cewa mu gyara mu gyara ne za mu gyara ne muna abubuwa iri-iri waɗanda ke jawo al'umma bala'i sannan mutane jama'a duk zama akwai mutane kirki a cikinmu akwai malamai akwai salihan bayi idan masu aikata munanan ayyuka suka rinjayi na kirkin in Allah ya tashi harkar da mutane gaba ɗaya kowa ya kira kawai ijadan Muhammad matar shi tambaye shi ya Rasulullah yanzu idan musiba ta yawa aka wayi gari yanzu mu dinnan za a halakar da mu alhali akwai mutanen kirki a cikin mu manzo Allah ce warai da gaske idan barna ta yawa Allah zai halakar da ku gaba daya na kirkin ku da banzan ku sai manzo Allah ya ce sannan ranar alkiyama sai Allah ya tantance su waye da kirki su kyakkyawan sakamako su waye da banza su samu sakamako na adalci na abin da sai ashe wannan kadai ya ishe mu mu kwantar da hankalinmu mu ji tsoron Allah mu gane surutanmu da mu da tsinuwarmu da dukkanin abin da za mu dinga yi zage-zage ba shi zai kwato mu daga hannun shugabanni a zazzai ba mai da al'amarin mu zuwa ga Allah ne kaɗai ne cece mu.
إن ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها وظنت أبايانا ذاك ملكي إرن سنكي sannan za ku ga abubuwan da kuke kyama wanda ba kwa kauna ba kwa so sai wani ya ce ya rasulullah to idan haka ya faru game da shugabanninmu game da jagororinmu yaya kake umartar mu da mu yi sai manzon Allah ya ce tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum ku haƙƙin ku dake kansu haƙƙin su dake kanku na ku yi biyayya an ce kaje jihadi kaje an ce kai kaza kai yace manzon Allah ya ce ku ba su nasu haƙƙin in sun umarci ku da yin abu in dai ba saban Allah bane ku yi namu haƙƙin fa manzon Allah ya ce wa tas'aluna Allah alladhi lakum ku roki Allah naku haƙƙin Allah ya kwatan muku ashe ba abu bane wanda kai zaka iya tashi kai jan wuya kai jan ido ka nuna cewa kai baka yadda ba kuma dole sai an yi maka abin da kake so ba haka bane manzon Allah ya riga ya ba mu solution to wannan problem din tuntuni sannan lokacin da aka yi aka yi wani yaki dukiyar Banu Ghazwan bayan an gama yaki bayan fatahu Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga diban dukiya yana baiwa mutanen garin Makka har da waɗanda ma suka raka manzon Allah yaƙin saboda ƙabilanci amma ba saboda sun musulunta ba manzon Allah ya ɗebi dukiya mai yawa ya ba su ya hana mutanen garin Madina suka ji suna ta unkuni ka san duk inda kaji ana rigima to kuɗi ne ya haɗa ce gashi nan manzon Allah ya fifita dangin shi yana ta ɗiba mu da yaƙi ƙato da ko ce ƙato da wahala menene yawwa kura da shan bugu kato da kwashe kuɗi a ba zai yiwu ba ƙananan cikin mutanen garin Madina suna ta kunkuni suna maganganu sai wani ya tashi ce ya rasulullah ga fa mutanen garin Madina can ga abin da suke cewa manzon Allah ya je ya same su yace me ya faru da ku ne ce ya rasulullah maganan gaskiya manyan ba su ce komai ba amma mu dai ƴan yara yaran masu ƙananan shekaru muna nan muna ta cewa dan me zaka dinga ɗiban dukiya kana ba mutanen garin Makka saboda kaga dangin ka ne mu ba za ka ɗauka ka ba mu ba dan menene kaza da kaza da kaza manzo Allah ya ce gaskiya ne in kun ce ku goranta min da gaske ne ya kamata ku goranta min kun taimake ni a lokacin da aka kore ni kun yi tsaya tare da ni a lokacin da kowa ya kyale ni kun ba ni matsuguni a lokacin da ban da inda zan zauna kun yi min kaza kun yi min kaza manzo Allah ya ce in kun ga dama ku goranta min kun cincinci ku yi min haka amma ku sani ba na ba su wannan saboda wani abu ne wannan dukiyar da kuke gani ba komai ba ce yanzu ku ba za ku so in ɗebi dukiyar nan in ba sauran mutane ba ko kuma ku ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku koma da shi garinku manzon Allah inda akwai za a ce mutanen duniya gaba ɗaya sun bi ta hanya gwadabe guda ɗaya ga mutanen garin Madina sun bi wani wuri guda ɗaya yace wallahi hanyar mutanen garin Madina zan bi da ba don hijira ba da ni ma ina so in zama ɗan garin Madina. Suka ce, Ya Rasu da Allah wallahi mun haƙura, ka yi haƙuri, mun yadda da Allah a matsayin Ubangiji, mun yadda da kai a matsayin manzo, mun yadda da musulunci a matsayin addini. Sai manzon Allah yake cewa amma ku je. Ya ce, Innakum satarawna ba'adi asaratan shadida a bayana za ku sami mulki da shugabanci mai nuna tsananin son kai wa umuran tunkirunaha da al'amuran da ba kwa so in ji wane in ji annabi Muhammad yace za ku ga waɗannan al'amura wanda ba kwa so kuna kyamar su ba kwa san auko wannan abin tare da ku amma me za ku yi a wannan lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce su fasbiru amma ku yi haƙuri hatta talqau rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa inni abul hawm yace ku yi haƙuri har sai kun mutu kun haɗu da ni a bakin tafki na a ranar alkiyama. Ku ji manzon Allah bai ce a ɗauki makami a yaƙi ba, a'a, ku yi haƙuri har sai kun haɗu da ni a ina a bakin tafki na a ranar alkiyama. Sai wani sahabbai suka ce to, ƙalu suka ce sana su ai za mu yi haƙuri. Tunda manzon Allah ya gaya mana nan za mu yi haƙuri. Arwai Al-San Malik yake cewa falam nasbir amma wallahi da zamanin yayi abin ya auku mun kasa yin haƙuri sai da muka dinga yin ƴan maganganu saboda me saboda irin abubuwan da muke gani na yau da gobe so yana da muhimmanci ba cewa muke shugabanni ba sa zalunci ba wallahi suna yi amma mu bi hanyar da Allah ya ce za mu samu mafita a cikin ta sai mu samu mafita idan muka ɗauka wayanmu da ƙwarewanmu saboda na yi digiri saboda na yi boko saboda na yi kaza wannan abin ne zai kwace ni zai sa in samu mafita a wurin Allah to wannan na haƙiƙanin latti amma idan na gane cewa al'amura zuwa ga Allah ne kuma abin da ke wurin Allah ba a samun shi ta hanyar sabon Allah annabi manzo Allah haka ya faɗa yace fa inna ma inda Allah la yunalu bi ma'siyatihi abin da ke wurin Allah in kana son nasara kana son arziki kana son alkhairi kana son Allah ya taimake ka manzon Allah ce ba a samun wannan ta hanyar sabon Allah ana samun abin da ke wurin Allah ne wala yunalu ma inda Allah illa bi ta'ati ba a samun abin da ke wurin Allah ta hanyar biyayya ga Allah so min hakuri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa malamai sun sharhi wannan hadisin suke cewa abin da manzon Allah yake nufi yana nufin cewa ne babu yadda za a yi halin mutane ya ci gaba da miƙuwa kai tsaye babu wata matsala a'a yace dole sai an dinga samun wasu matsaloli za a dinga samun wasu shugabanni waɗanda za su dinga fifita kansu akan dukiyar ƙasa da kuma duk abin da ya shafe ta to amma me ya faru irin wannan idan ya faru sai aka cewa manzon Allah yace to za ku ga irin wannan abin to in ya faru me ya kamata ku yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tunda dukiyar al'umma ce wacce ya kamata a ma kowa aiki a ma kowa adalci a baiwa kowa security a baiwa kowa kiyaye hankalinsa da nasabarsa da dukkanin abin da shari'a ta yi umarni in ba mu samu wannan ba sai manzon Allah ya ce to mu yi haƙuri mu yi mene mu yi haƙuri akan abin da ke faruwa har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala zai kawo mana sauƙi zai kawo mana buɗi zai kuma canza mana waɗannan da ba su ba don haka ashe ko da shugabanni na zalunci sun ce ku yi kaza ku yi abu doka kaza abi in dai ba sabon Allah bane amma da zaran wannan abin kun yi naku to naku haƙin ku nema a wurin Allah in ce shugabancin nan in yayi tsanani ne shekara hudu ai a shekara hudu ko a shekara uku masu zuwa da suka rage mana ai babu wanda Allah ya rubuta masa cewa da yunwa zai mutu ko akwai wa ya leka allan gaibi a cikin ya gani kuma wane ne ya leka allan gaibi ya gano cewa al'amura ba za su gyaru ba waye zai iya rantsuwa da Allah cewa halin da muke ciki ba zai iya sauyawa ban Allah ya ga dama babu wanda ke garantin wannan so ya zamto cewa muna da yarda da Allah in manzon Allah ya ce kaza in Allah ya ce kaza zai faru to mu dinga haƙuri muna jurewa abin babu daɗi amma yin haƙuri shi fi na alkhairi. Allah ta'ala ka tsaye mana imaninmu, naka ya ku bayin Allah abin da ya kamata mu riƙa abubuwa ne guda biyu. Na farko, mai mu zuwa ga Allah, abu na biyu, yawan roƙon Allah ya yaye mana tsananin bala'i. Sahabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yawan roƙon Allah, yana cewa ya ta'awwazu billah. Manzon Allah yana roƙon Allah neman tsayi daga tsananin bala'i na rayuwa tsananin rayuwa bakin talauci ga yawan iyalai ga rashin abinci ga rashin kaza da kaza min jil bala wa shaqa ta samun rudewa da canjin yanayi mare daɗi sannan wa shamatatil a'da manzon Allah yana neman tsarin Allah daga dariyar makiya kai abin da makiya za su dinga maka dariya in an ganka abushe dariya ce oh so ana cin jarabawa manzon Allah yana neman tsarin Allah daga wannan don in ka tashi kai wata addu'a kana cewa Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da sannan duk wata ni'ima da Allah ya maka akwai abin da manzon Allah ya gaya mana cewa in kana so ni'imar da Allah ya maka ta dawwama ta lafiya ne ta dukiya ce ta ainihin wato wani abu ne na alkhairi ilimi ne Allah ya baka a'a matsayi ne Allah ya baka a'a wata daraja ce Allah ibaka ko ta alfarma in baka so ta gushe manzon Allah sai ya ƙara karantar da mu ta addu'a mai muhimmanci yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik ya Allah ina neman tsarin ka daga gushewar ni'imarka wa tahawwu afiyatik Allah ina neman tsarin ka juyewar lafiyanka wa fujaa'ati niqmatik Allah ina neman tsarin ka daga aukowar wata musiba a afke ba tare da nayi aune ko na shirya karɓar ta ba wa jami'i sakhadik Allah ina neman tsarin ka daga dukkanin fushinka ka rika yawan addu'an nan sanan ka rika yawan addu'a wacce manzon Allah yake yawan yi Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ya Allah ina roƙonka ka bi ka bani shiriya ka bani tsoronka da kiyaye dokokinka sannan ka bani wadata sannan ka bani kamewa daga kwaɗayi ya zama duk abin da ka bani zai wadace ni ba tare da ina hankoran abin da ke hannun wani ba Allah ka tsare mana imaninmu wannan yana daga cikin abin da ya kamata musulmi ya nemi yuqaya da shi ya nemi tsarin Allah da shi abu na ƙarshe da zan yi magana akai jama'a shine mun sani cewa muna cikin yanayi na tsananin rashin ruwan sama kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisai da yawa a nasoshin qur'ani ma da yawa ya nuna mana cewa yawan saƙon Allah yana sa ɗauke ruwan sama sannan rashin ba da zakka ma yana daga cikin abin da yake hana ruwan sama to mu ji tsoron Allah duk abin da ya zama zai fusata Allah mu janye shi wannan rashin ruwan ba wai nan kadai bane zaka ji mafi yawan yankunan mu na arewa kakkaf ana fama da wannan rashin ruwan abin da za ku duba guda ɗaya shine ana ɗiban keburan nan da ake ɗiba yanzu haka ana jin kebura duka ta ko'ina sannan kuma ga rashin ruwa in aka wayi gari aka ce abin da za mu noma ya lalace ba abinci ba mu ga bala'in da ya kai wannan musiba ba kai da kuɗinka ba abin da za ka siya ka ci kenan kana ji kana gani sai dai ka zama bawan wani sai ya ga dama duk abin da ya ga dama ya kawo baka shi zaka an saka amfani da shi sannan mu duba yadda muke da taurin kan bala'i taurin kan masifa yau za a tana ajiyar roƙi ruwa sai je ga mutane goma sha uku ne a masallacin wajen roƙon ruwa ka je ga mutane talatin yanzu ga shi mun cika masallacin nan mun amsa kiran Allah mun zo mu sallah da sauke farillar Allah amma an ce aje a roƙo ruwa wanda in an samu ruwan nan a kai shi ne rayuwar mu take gudana a kai rayuwar ɗan adam ba zai yiwu ɗan adam ya rayu ba abinci ba ko zai yiwu ga shi an kashe dukiyoyi masu yawa ma ɗuɗu an zuba ga amfanin yana gab da yi wasu ma shinkafar ta riga ta buga yanzu amma kila wani tun da shinkafin ma kafin ta buga ma bai taɓa zuwa roƙon ruwan kwaso ɗaya ba mu duba yadda ake mana jarrabawa ba wai ba hadarin ba ne za a zo a ɗan yayyafa a ɗan yayyafa amma fa yayyafin da ba zai iya shayar da shuka kuma ta amfana da shi ba me zai hana mu ji tsoron Allah mu yi gangami na gaba ɗaya mu je wajen roƙon ruwan nan gaba ɗaya mu je mu roƙi Allah ya bamu wallahi in muka roƙi Allah da ikhlasi da tuba zuwa gare shi da mai da al'amuran mu zuwa gare shi wallahi Allah zai karɓa kuma zai bamu ruwan nan jarrabawa ce yake mana na sha gaya mana wannan ya so da yawa Allah ya kan jarabce ka da wata musiba dan ka ruga a guje ka dawo zuwa gare shi amfani Allah in ma ka ce zaka gudu wajen shi ne zaka dawo inna lahi ne wa inna ilayhi raji'un la malja wa la manja minhu illa ilayhi zance ya riga ya kare mu kula da wannan jama'a sannan kamar yadda shugabanni suka yi umarni cewa a ci gaba da a ci gaba da alqunuti mu ci gaba da yi babu wata musibar da za ta kawo in ce shugaban kasar nan zuciya sun hannun wane ne tana hannun Allah ne amma mun amince da cewa Allah yana da kufa ya kun mun yadda da wannan mun yadda da cewa in mun roki Allah Allah yana karɓa mana mun yadda cewa Allah yana karɓan addu'a mun yadda cewa Allah da kansa yana cewa wane ne mai amsa wanda ya shiga cikin kunci da matsatsi kuma yake yayewa mutum cuta da abin da ya dame shi mun yadda Allah yana yi to mai al'amarin zuwa ga Allah mu roki Allah Allah zai canza ba mafi ina cewa o ku duba shekara ta kaza ka babba ai kaza ba insha Allah amma fa in mun maida al'amarin mu zuwa ga Allah amma muka dauka wayan mu da iyawar mu da taurin kanmu da jajircewar mu da kaza da kaza kadai zai mana magani to gaskiya mun makara haƙiƙanin makara اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مريئا نافعا غير ضار عاجل غير آجل يا رب العالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء وجور السلاطين اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء وجور السلاطين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين اللهم أحسن أحوالنا اللهم أحسن أحوالنا واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المنيبين إليك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إنا مضطرين يا رب العالمين فأجبنا فأجب دعاءنا يا رب العالمين أنت المجيب المضطر إذا دعاه فنحن المضطرون إليك يا رب العالمين فأجبنا فأجبنا فأجبنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا